نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه za mu tashi majalisunmu na sha uku a cikin wannan daura tamu mai albarka za mu ci gaba da karatunmu a cikin fasali a cikin wato babi na takwas akan harshen cinikin murabaha furo din wannan ciniki mun ambata furo guda hudu muna farki na biyar muka tashi bari ku koma daga farkon farki na biyar yace manistara manistara sil'atan ila ajal wanda ya sai wani wato wata haja ila ajalin ya zuwa ga ajali wato ya saye ta bashi ma'anar ya saya ila ajal ya karbe ta zai biya farashin daga baya zai biya kudinta daga baya to fala ya bi uha murabahatan bai halatta ba zai sayar da ita a bisa cinikin murabaha ba hatta yubayyin har sai ya bayyana domin a cikin bai bayyana ba akwai yaudara akwai rudarwa ga in bai bayyana cewar ko da ya bayyana farashin in bai bayyana cewa wannan farashin ya siye shi bashi bane akwai rudarwa ga shi almushtari ko tunda almushtari zai dauka ba zai san cewar a farashin an ɗora an ƙara masa ba tunda bisa al'ada mutumin da ya sai abu bashi za a sa masa kuɗi sama da in ya saya kuɗi hannu to haka idan ya tashi sayar ma da wani kuma ya ƙara ɗora ribarsa abin da ya saya zai zama to tsadar ta yi yawa ga shi almushtari wanda nau'i ne na aibi wanda in bai bayyana masa ba zai iya zamantowa ya rudu tunda zai iya bari daga wajensa ya je ya saya a wajen wani wanda yake da ita ko wanda ya siye ta kuɗi hannu fa in fa'ala in in ya aikata wato ma'ana ya saye ta bashi kuma ya sayar ma da mushtari murabahatan bai bayyana masa ba to fusi halbai sai a bata ciniki an bata ciniki saboda rashin amana tunda amana rukuni ne ta wannan ta wannan ciniki wa in rabi al mushtari bidhalika idan kuma shi al mushtari wanda ya saya ya yadda da haka ya yadda da an sayar masa in ba tare da an bayyana masa ba wa in rabiyal mushtari bi zalika saman ila ajal idan shi al mushtari ya yadda da wannan farashin da aka sayar masa kuma aka sayar masa shi kansa mushtari din ila ajal shi ma kansa aka yi masa cinikin murabaha ila ajal lam yajuz bai halatta ba li'annahu salafun jarra manfa'atan domin bashi ne da ya kawo amfani waje bayyana mana wannan wa zai bayyana mana wannan fari da dalilinsa wato mutum ya je ya sai mota bashi aka ce masa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar sai ya bai amma amma ya bayyana ma ya bayyana ma shi almushtari ya ce wannan motar fa na karɓe ta ne bashi daga wajen masu kawo mota don haka amma abinda zan sayar maka za ka bani ribar 10% miliyan 1,650 amma sai ya ce to na yarda to amma ni ma bashi zan saya ya ce na yarda to amma ni ma bashi zan saya a wajenka ya ce bai halatta ba domin bashi ne da ya kawo amfani ya aka yi zama to salafin jarra na ma'ana na'am shi ma zai ciro a bashi da Allah zai ƙara ƙara masa wani
abu zai ƙara ya yadda wato amfanin shi ne ya tabbata cewar wannan sil'ar kudinta ya fi kimanta a kasuwa saboda haka shi kuma da ya tashi sayar masa akan bashi tare da ya san cewar akwai ƙari a kanta ya yarda zai saye da zai saya bashi tamkar shi wanda ya saye ta bashin na farko ya bashi bashi ne da zai kawo masa amfani shi ne ya yadda a ƙara masa don ya samu amfani shi ne wasu na'am ziyada to ai inda babu bashi inda ciniki ne tsantsa ba bashi amma akwai an rataya abin da al'amarin bashi shi ko bashi ba a samun amfani a cikinsa ba a yin sa don na samun wani amfani sai dai a yi amfani a yi shi don ma'arufi don kyautatawa na'am na'am na'am in dai bashi ya karba in dai bashi ne zai bayyana zai iya sai da shi amma ya bayyana ma wanda zai siya in cinikin murabaha ne ka gane in cinikin yawanci ya ba ma cinikin murabaha ba ko ta ma cinikin murabaha bankuna ne bankuna ne na'am hmm a kawo last week ne a jiki eh
bashi ilimi ne akwai irin bashi da mutum da zai tsakanin mutum da wanda ya shafa da kuma irin bashi da mutum da ya shafa da ya so ci wanda ya je kamar da ne a suru jami'a hmm
ya ce a ba su bashi dama ya san wanda ya karfi da bashi ne zai ji suya hmm da ya samu hmm
ya bambanta da wanda ya mutum da ya kari yanzu wajen aiki yana ba shi ba shi abinci ne ba da lokaci wannan ba a ba a ba a ba ba a da ya yi musulmi amma ba
amma na tijara ya halatta kamar da Eh, wato wannan wanda suke ta- suke tafrika tsakanin bashin da mutum ya ci don larura da bashin da ya ci don kasuwanci saboda haka bashin da mutum ya ci don larura suka ce ba za a amfa- ba za ka ci amfani a kansa ba kawai mutum ya zo ma'aikaci ne kudin abincinsa sun ka- a a- kayan abincinsa sun kare yace da yace a bashi bayan wato ka bashi bashin ah, dubu ashirin zai je siyo buhun shinkafa sai ka bashi bashin dubu ashirin ka dora mata amfani ka dora ka ce mata amma sai ya amma ka dora masa riba to wannan riba ne amfanin da kace amma idan da kamar a ce ba na larura suka ce wannan shine bashin larura amma in kamar a ce dan kasuwanci ne kamar yace ba ni miliyan ɗaya zan yi kasuwanci to idan ka bashi miliyan ɗaya za ka yi kasuwanci zai yi kasuwanci sai ka ce masa ya biya ka tunda riba zai ci a cikin miliyan ɗaya ɗin nan to ya baka kai kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya suka ce wannan ya halatta to wa zai rage akan wannan ya halatta ɗin ko bai halatta ba bai halatta ba na'am marwan za a ci riba Za- babu tabbas cewa za a ci riba kuma ma in an ci ribar babu tabbas ribar za ta ke dubu ɗari idan aka ci ribar fa ya zama to ya ka cinta dubu ɗari ya kwashe gaba ki ɗaya shi kuma da ya karɓa bai samu komai ba ko kuma aka yi kasuwancin riba ba ta kai dubu ɗari ba daga aljihunsa zai je ya ciro dubu ɗari ya bashi sannan kuma shi wata kasada ya yi wanda ya bada kuɗin ya yi wata kasada babu kasada saboda haka ka'idar alharaju bil zaman da kuma alghulmu bil ghurm bata ci ba bata bata tabbata ba ba za ka samu amfani ba sai in kai da za ka dauki asara sannan kuma akwai zarar shine cewar riba nan za ka samu ko ba za ka samu ba kuma in ka samu wannan kasan da yace sai an bashi za ta kai ribar ko ko ba za ta kai ba ita waɗannan saboda haka akwai shi yasa din a, riba haramtacciya ce a bashi sawa'un bashi na larura ne ko bashi ne na kasuwanci shi yasa shari'a ta zo da mudaraba a zo a hada wato a hadu wajen daukan kasada mudaraba shine ka bada kudin ka in an yi riba a raba riba in an yi asara ka dauki asara shi kuma ya dauki asarar ya fata lokacin sa yana ta kai komo ba a samu ribar komai ba kowa ya cutu in an samu amfani kowa ya amfani wannan shine adalci alfaru sadis reshe na shida idan tara sil'atan bi urub idan mutum ya sai wata haja ya saye ta bi urub da urulla na tijara kamar alal misali ya sai a a a ya sai gida ya bayar da da kay- da ma'adanai wanda yake haƙowa kuza da sauransu da yake da ita a gida ya bayar da kuza a maimakon gida da ya saya faqala ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim ya ce ya bi uha bi mashtaraha bihi min al-urud murabahatan ya halatta ya sayar da ita a bisa cinikin murabaha da abin da ya saye ta da abin da ya saye wannan hajar min al-urud saboda haka zai iya sayar da gidan murabahatan da a- da ma'adani idan alal misali ya sayar da ita ya sai gidan ne da tan goma na kuza to zai iya sayar da wannan gidan da tan goma da rabi ko tan goma da ushiri ko tan goma da sulusi ko tan goma sha ɗaya na kuza muraba haka ya bayyana ga abin da ya saye ta ga kuma abin da zai sayar amma da sharaɗin kaga kenan wato rulla din da ya sai wannan hajar zamanto da su ne zai sayar da ita wa qala ashhab ashhab kuma yace la yabi'uha murabahatan bai halatta ya cikin ya cinikin murabaha da ita ba abin da yasa yace haka saboda ba lallai kima ta zama to ɗaya ba saboda su tsoro kima su tana canzawa saboda haka idan domin idan ya sayar alal misali da da idan ya saya da kuza yayin da ya zo sayarwa kuzan ta yiwu ya zamanto cewar a ba irin wanda ya saya da ita ba ce tunda so al'urur ba mitili ba ne ba mitili ba ne ƙini ne al-mitili shi ne wanda za ka samu kamar sa kamar kuɗi kamar abinci wato abinci wanda ake aunawa duk dai abin da za a iya kirga shi ko a auna shi da nauyi ko a auna shi da yawa shi ne mitili to abin da yake ba mitili ba kuwa sai dai ka koma zuwa da kima kima kuma abu ne wanda yake wajen takadirinsa mutane suna shan babba duk da yake a cikin irin wannan akan cewa a koma ya zuwa ga ahlul zibra wato masana sai a koma kasuwa a ce a gwada a gani wannan kuzan grade nawa ne wanda aka saya da shi grade kaza ne to in grade kaza ne kowane can nawa ya kamata a ji don aka tashi sayar da shi in mai saya ya tashi biya ya kawo nasa kuzan sai a ce wannan kuzan wani iri ne in aka faɗa sai a ce to shi kuma kimarsa nawa ne har sai an gane an samu abin da yake daidai na kimar abin da a ya sayar murabahatan to da babu iskali a matsabar ibn al-qasim din ma za a iya yi musamman aka koma zuwa ga ahlul khibra na to wannan abin da ya danganci bai'ul murabaha kenan wa amma al-musawama shi na'am na'am نعم eh na'am tabar mu an fita bayan an fita idan mai cinikin murabaha in ya samu discount to dole ya faɗa saboda haka idan kun je wajen dila shine da ya tafi sayar muku sai ba ku discount to wannan discount din dole ku yi transfer din sa da shi kansa da saya za ku sayar masa a account abin da ya samu a wajen ku da discount in kun samu discount ku faɗa in ba ku samu discount ba ma ku faɗa amma bai halatta ba ku samu jisa ku ce wannan naku ne saura ta tafi alal misali abin da ake kaiwa miliyan ɗaya an sai muku dubu ɗari tara sai ku rubuta miliyan ɗaya domin abin bai tashi a wajen ku a miliyan ɗaya ba ya tashi a dubu ɗari tara kuma ma amfanin ya je irin wajen ku bai siya ke ba ya ce zai je wajen wani ya mu'amala da shi ba inda wani kila inda zai je kasuwa shi ba zai samu wannan discount ɗin amma ku saboda yake kuna da ƙarfi za ku iya samun discount da haka shi kansa kiran kasuwa ne gare ku.
ma'ana bayan mun riga mun biya mu da dawo mana da kama za mu iya ɗaukar kuɗin mu ba shi kamfin amount
idan bayan kun riga sai bayan kun tafi nan sai suka dawo muku da sai suka dawo muku da discount din ina ga akwai ina jin akwai a cikin ma'ayil sun yi sun yi magana akan wannan na manta abin da suka faɗa amma amma zahiri yanzu idan suka dawo muku da kudin idan suka dawo muku da kudin ai wancan ciniki ya fada ko wannan wani abu ne wanda yake suka yi muku suka yi muku ta zama to kamar riba to kamar kyauta suka ba mu
za
a to ya zama to kuna sani kenan za ku samu discount a to ai tunda kuna sani al-ma'ruf urban kal mazkur sharra kun riga kun sani al'ada ne muku haka saboda haka za ku sanya in suka dawo za ku sanya akan cewar wannan kun same shi akan discount tunda yanzu alal misali idan kuka saya sai kuka ba shi da suka rubuta masa cost price shine discounted amount kuka sa masa discounted amount saboda haka kun san cewar a a ko amma da abin da kuka biya tunda an kun san a bisa al'ada za a yi muku wannan in ba a yi ba za ku yi riko da wannan sharadi so a ina sharadin discount da kuke ba mu so da ya zama cewa cewar ku sai ku ba shi a ba ku discount amma shi sai ku sa masa discount da amma na yawanci ya zama faru a wani da mota eh idan mai san a ta hanyar mota ya zo na yi eh
wanda da ke so a ga to masu wanda da su su ya ba da wani abu idan bai ba da wani abu za su ce da wani domin kuma mukan nan ɗauki lokaci wani lokaci in ka zo da lokacin da aka fara farkon na ran zuwa kan ɗauki sati biyu sati uku to shi ne son a sa mashi mota sai da idan bai ba da wani kuɗin ba wani motar za ta huce mashi to idan ya ba da wani kuɗin suka rubuta da da ciniki a wannan yanayin za mu iya siyan wannan motar da siya mashi da siya mashi
to ya zai kamata a yi tafrijin ta shi yana ba da kuɗi a matsayin wato ya tsare ya tsare wannan abin sayan amma kuma su a wani masu mota kawai su siya mashi
to za su sayar da sunansa ko da sunan jari
shi ba zai kuma yaji ba Eh, idan invoice sunan jaiz ne idan invoice sunan jaiz ne babu laifi zai zamanto sai dai no abin zai zamanto mushkila ko zai zamanto hada in kuka ce ya biya a matsayin bashi za ku biya shi kaga an hada ciniki da bashi a yawanci ba ma masu yin suke yin wannan ma sai daga baya su yi ba saboda su masu mota za su ce shi wani ba da wani abu ba ga irin ra da to mota idan suka saya abin da ya bayar za a ci sai su cire su bashi to a to idan ya yi haka ya zamanto a ku ba ku da mushkila akan ku dama ba ku da mushkila ai tunda ah, to to idan shirkin bai fada ba ba idan ku ba ku ba da approval ba kamar yadda ake magana a cikin cewa za su ba shi mutum da zai
a'a wai ina nufin kan cewar ku tunda kun koyi da sunan jaiz idan ku jaiz ba ku yi approving sai za ku yi masa murabahar ba iya koma wajen su amma sun iya koma wajen su za su ba shi kudin su ba su a ƙarshe yawanci ya san bai da wani ku ba za ku ɗauki asara ba a wani wani ne ba to ai to ai ba ku san yayi ba idan dai haka yayi tasarrufin fuduli kenan to kaga nan yanda zai zo wannan zai zai zo a cikin matsalar kaga da suna cewa wakila babu product tasarrufin fuduli zai iya zuwa a nan za a iya fitar da shi akan fuduli ne yayin da je ya biya wannan yana da wakilci akan jayir amma ba a jayir ba su riga sun wakilta shi a lokacin da ya ce kin ba ba ta riga sun bashi wakalar ba saboda haka yaje ya siya da sunan jari saboda haka idan ya siya da sunan jari ya ce ya saya to wannan ciniki nasa ya fada amma za a tsayar da shi a kan ijazar jari idan daga baya jari suka ce ba su yadda ba to abin ya dawo a kansa saboda haka shi ne zai ɗauki yi wannan tabi'a inda inda ya tafi rukun kudu ne ko ba ku san yayi ba ba da izinin ku yi ba amma yayi ne don maslahar kansa dole kaga sai a fitar da shi akan tafarruqul qulub ko sai a yi a tasarruful fuduli kuma kamar yadda muka ce shi al-fuduli idan ya saya ga waninsa cinikin yayi amma abin sai da yardar shi a tarafin awwal shi wanda ya bada wakilci wanda aka saya da sunansa ne da haka idan ku kun karba kaga shi kenan sai a gane a bashi kudinsa in ba ku karba ba sai ya dawo rubutu ciniki bai yiwu ba don haka sai mu yi ikala in kun sayar ko shi kuka sayar a a abin nan ku sayar da shi sannan ku biya ne
akwai abin da ya yi ya kan mota ne eh ce ba mu sai abin da ya sayarwa na
ana samu matsala wani lokaci idan an kawo ni wani an da za a ce amma kusan kuma a wata misali ya kawo ni wani za a ce yi biyar ne da zuwa zuwa sai aka ɗauki lokaci lokacin da za a yi kai a kuma za a ja kuɗi mota ta koma biyar ɗaya da zuwa zuwa amma shi kusan wani kuma ka gaya mana sai ya ga cewa ɗin ya fita za a sake ɗaukar wani lokaci zai je ya cika wannan kudi mun mun sai wanda a kan dubu zai ɗaya da dubu ɗari biyar amma ainihin duk da zai ɗaya da dubu ɗari takwas to ya wannan shi
wato amma su risit idan suka bayar za su buɗe akan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar za su ba shi gaban miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da nan dama zai ba mu nan da miliyan ɗaya da dubu
dubu sai ya zama to dubu ɗari uku
shi ya cika shi ya cika shi ya cika da kansa ne kuma wurin mota amma shi na wurin tsakanin
to kaga ya zama to yayi musharaka da ku wajen mallakar motar saboda haka abinda kuka sayar masa abinda kuka sayar masa ismin sai kuma wato abinda ake musharaka a kansa idan tunda ba ku yi sharadi musbakan tare da shi ba inda kun yi sharadi musbakan akan cewar mu ga abinda za mu ba ka kai kuma ga abinda za ka sayar kai kuma ga abinda za ka saya to karin riba lokuta ce ta zama dole ba domin kamar kun ba shi dubu ɗari dubu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ne zai ƙara muku ribar da za ku samu wani ya zama dole ba amma yayin da kuka siye ta a naku shi kuma ya sanya nasa kuka zama to kun haɗu sai zama to kamar kun haɗu akan mallakar motar ne saboda ka ko kun sayar masa na ku ce ɗin murabahatan a lokacin da kuka kulla cinikin murabahan a lokacin kuka sayar to nan babu ne eh kamar wace matsala da a samu Eh, mm. eh za ta tashi sayarwa ku dai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da riba ku za a biya ku shi ne saboda haka abin da ya saya daga wajen ku kenan ka san ku ya saya na motar wato dan a fitar da shi daga surar bashi wanda yake yake da manfa'a a tahrijinsa a kan cewar abin nan kun yi musharaka a cikin mallakar motar shi ya biya dubu ɗari uku ko ku biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar saboda haka dubu ɗari ukun sa dama na ne sauran abin da yake naku ya saya daga wajen ku a miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas alal misali har da dubu ɗari bakwai har da ribar da za ku. in wani abu ya faru ya mutu ana kuma za a sayar da mota aka sayar da mota abinda za a biya shine wannan abin nan abin da ya ragu na haƙƙin su da biya ba haka ba ba ba babu ba za a samu wata rigima ba babu kuma wani zarar a ci ya fi bisa ya zama cewar a ce a cinikin ya tashi don haka aka haka babu maslaha a gare shi kuma ko babu maslaha a gare ku jirgin bai fada ba ko wani abin yana faruwa sau da yawa abinda zai abinda za a yi cikin kwana daya sai a yi wata ɗaya ba a yi ba a wajen su kaga irin wannan kuwa tunda babu maslaha a gare shi abinda yake zai zama to an tabbatar da samun maslaha ba tare da ba tare da saba ma shari'a ba sai a yi shi na'am yace wa ammal musawama amma cinikin wato cinikin musawama cinikin tayi kai ka faɗa shi ya faɗa فهو أن يتا... فهو أن يتفاوض المشتري مع البائع في الثمن شيني ميسيا yayi wato yayi mufawada ya tattauna ya suna kai komo ma alba'i tare da mai sayarwa fi zaman a cikin kudin abin da zai sayar hatta ya tafiqa alaihi har sai sun daidaitu akan farashin da za a sayar min ghairi ta'rifin bi kamishtaraha ba tare da sanarwa da yawa da nawa ya sayi ta ba ba za ka nawa ka ina ruwanka wannan abu ne tsakani na da kasuwa kai dai nawa zaka siya ai kai a haka a ka ji so abinda kuke kenan wa hadha al-bay'u wannan ciniki aslamu min al-fasadi min al-murabaha shi yafi kubuta daga baci a bisa murabaha wato yafi aminci bisa murabaha shi yasa suka ce murabaha makruha ce saboda amana da gaskiya da ake nema a cikinta wa ahabba wa ahabbu ila ulama kuma shine mafi soyuwa wajen malamai wa yahrumu fihi al-ghish wa tadlis al-ghus da tadlisi shine al-ghus wato a boye aibi wa tadlis min al-aib da kuma wato yin tadlisi fitar da sil'a a sabanin yadda take ba tare da aibi ba shi ma da haramun ne a kansa wala yuqamu fihi bi ghamnin ala al-mashhur kuma ba a zuwa a ce ana neman wato ba a tsayuwa da neman haƙƙin kamun ga a bisa mashhurin mazhaba wato ba za ka ce an doki hanci na ba a bisa mashhur wato ba a babu khiyarul ghabn a cikin ta na'am in ka saya ka saya tunda da baka sani ba sai ka nemi bai'ul amana ka ce dan amana tsakaninka da Allah da manzan masu tsayan ko? da ba kuma kashi malamai ba ta son sa saboda ba eh eh a matsayin original to wannan shine tadlis wannan shine tadlis shi ma kaga wannan ayya shi ne wa yahrumu fihi al-ghish wa tadlis min al-ayb tadlisi daga aibi ya haramta shine ka sayar da abu dan China a matsayin cewa dan Japan to wannan shine cinikin al-musawama al-qiyamu bil ghabn al-qiyamu bil ghabn shine idan aka sayar maka da sil'a aka sayar maka da abu da farashinsa aka ci riba fiye da sulusun farashinsa kuma abin da ake sayar da shi naira talatin a sayar maka sama da naira arba'in kaga an ci ribar goma har ma an kara a kai to idan ka ci in aka ci in aka ci riba sama da sulus to a wajen inda ake ake ake da haƙƙin alghabal za ka iya tashi ka ce wannan ciniki ya tashi a dawo maka da kuɗinka a karɓi kaya ko kuma a rage maka abin da yake an doka ci ka sai a tsayar da ribar akan abin da yake shine sulusi abin da ya sama da haka a dawo maka da kuɗin ka to amma wannan akwai sabani akan cinikin musawama ana yi ko ba a yi wasahe idan mutum ana yi idan mutum bai san kasuwa ba idan mutum bai san ka idan mutum ya zama to bisa al'ada wato bai san kasuwa ba kuma ana yawan cutarsa a cikin kasuwa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikin sahabbai ya zo ya gaya masa cewa ane masa kamun ga wajen ciniki sai ya ce idan bai tafa kun la khilaba idan aka sayar idan aka sayar maka da abu to ka ce la khilaba babu yaudara a ciki to ko yaushe ya bayyana cewa an doki hancinka to za ka iya zuwa ka je ka yi alqiyamu bil qabr ka ce kana da zabin kamun ga an wato an an doki hancinka wa amma almuzayada ciniki na uku shine almuzayada fa hiya an yunadiya ala ala sil'a shine ya rinka kada kararrawa ma'anan nida kira ya rinka fadan farashi to shine za a za a za a da yawanci ana amfani da kararrawa to amma ka san tunda musulunci ba a san kararrawa saboda haka zaka ga a kasuwannin larabawa da ake yi ba amfani da kararrawa sai dai loudspeaker sai dai a ta amfani da loudspeaker a ringa faɗa abin nan a ce gashi a sayara kaza a bi al alfa miyatain alfa miyatain alfain alfain wa miyatain alfain wa miyatain a sayar zaye a sayar zaye har sai tukuna a daga ya ce ya sayar sai a ce sai a ce Allah ya barik lahu shikenan ciniki ya kuma to shine an yunadi ala sil'a a rinka kiran farashi akan abin akan sil'a wa yazidu nasu fiha ba'dhum ala ba'd sannan mutane su rinka karawa akan farashin ta sashin su akan sashi idan wannan ya kara wani ma yazo ya kara hatta taqifa ala akhir za'idin fiha fa ya'khudha har sai ta tike akan mafi akan wanda yayi kari na karshe akan farashin sai ya karba walaysa hada mimma naha mimma nuhiya anhu min musawamati ar-rajuli ala sawmi akhihi amma wannan fa baya daga cikin abin da aka hana a cikin shari'a cikin hadisi na yin tayi akan mutum ya tayi akan tayin dan uwansa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtubu ar-rajul ala khitbati akhihi wa la yasumu ala sawmi kada mutum ya je ya je yayi neman aure akan neman auren dan uwansa ko kuma kada ya tayi akan tayinsa to wannan baya daga cikin wannan tayi akan tayi surarsa daban muzayida kuma surarsa daban li'annahu lam yaqa huna rukunun wala taqarub domin anan rukarkata da kusantar juna tsakanin mai tsayarwa da mai tsaye ba a riga an samu ba wata lokacin da muka yi maganar wala ya sumu ala saumi akhihi shine idan hasala rukunu wa taqaru idan aka samu karkata ya zuwa ga juna da kusantar juna ya ce to haka ne to shikenan to kawo kudi to na sayar to kaga an samu rukun kenan duk wani alama wanda zai nuna yardar juna amma yayin da kawai ƙarin farashi ake kamar wannan na muzayada shi wanda yake ƙarawa ya ƙara ne ba akan cewa a shirye yake a lokacin nan ya bayar ba so yake ya faɗi abin da yake a ya faɗa abin da yake zai zama to kamar shine akallan abin ya san ba zai saya ba yanzu kamar mota ana kawo mota kace kace ana kawo maka mota kace dubu goma ka san me ka san ba zai sayar da dubu goma ba ko kuma ka fara da dubu ɗari ma alal misali ka san ba zai sayar da dubu ɗari ba amma kana so ka fara daga nan ne dan kar ka bar arha wataƙila ta dace da arha za ta sai ka faɗa abin da yake kasa da arha ko da ka san ba za a siya ba saboda kaga a cikin almuzayada babu rukun babu taqaru shine bambanci tsakanin muzayada da kuma as-sawmu ala sawmu akhi ala sawmi akhi fa in aqa rajulani fi sil'atin thamanan wahidan tasharaka fiha idan mutum biyu suka haɗu suka ba da farashi guda ɗaya akan sil'a guda ɗaya tasharaka biha to sai su tarayya a ciki a cikin kuje ku raba don ba iya raba ba kamar mota ce sai su sayar ko sai su sayar su raba riba eh ko su sulhu a junan su ba wannan ya sayar ma da ɗayan ka san ɗayan na'am ya shi yasa shine ayal qawl thani ila inna halil awwal aka ce na farkon su dole za a samu wanda yake amma yawanci ka abin da yake faruwa wannan ya je ya ga mai kiran shi ne yake samu wanda ya je ya gan shi auctioneer din ba ai ka san haka suke sai a je a ga auctioneer sai zai ce masa to kada kai magana kada kai magana sai masa sigina lokacin da zai faɗa idan ya faɗa wani ma ya faɗa zai ce ta wancan ce wanda ya riga ya gan shi to kuma wannan yana daga cikin yana daga cikin khiyana ha'inci ne idan yi wa ya harumun najashu fil muzayada an najashu yana haramta a cikin muzayada menene an najashu ce wa huwa an yazida rajulu fi sil'a wa laysa lahu hajatun biha wani mutum ya zo ya ya ringa ƙara farashin abin saye alhali ba shi da bukata akan ya saye ta illa li yughli thamanaha sai dai kawai dan ya dan ya wato sanya farashin ta ya tsada wal yanfa sahibaha wal yanfa sahibaha don kuma ya amfanar da mai sayarwa dama sun yi haɗin baki to ka shigo daga kaga ana daga kaga an yi shiru ka shigo ka ƙara ko an aka ƙara din aka yi shiru ba wanda ya ƙara ba aka ce bayan sai sai ce ya fasa dama haka take sai ce ai ya fasa shikenan sai a fara wata sabuwar muzayyana wa yahrumu aidan fihi al-ghish wa at-tadlis bil aib to shi ma wannan ciniki al-ghus da kuma tadlisi na aibi shi ma yana haramta a cikinsa kamar yadda yake haramta a musawama da almurabaha wa amma al-istirsal amma cinikin amana cinikin ka sakar ma mutum daga daga al-irsal shine ka saki ba kaidi ba ka rike abu ba ka sakar masa shi ya faɗi farashi wa huwa an yaqula ar-rajulu lil ba'i shine mutum ya ce ma mai sayar da sil'a bi minni bi si'r as-suq ka sayar mun da farashin da ake sayarwa a kasuwa aw bima tabi'u aw bima tabi'u minan nas ko ka sayar min yadda kake sayar ma al'umma yadda kake sayar ma mutane wa yahrumu aidan fihi al-ghish wa at-tadlis bil uyub shi ma wannan ciniki al-ghus da tadlisi na aibi di yana haramta to shi kuma wannan shi ma kaga wannan ciniki ne na amana to shi wannan idan ya faru ya zamanto cewar ya sayar masa to amma kuma ya doki hancinsa yana da khiyar ko ba shi da khiyar yana da zaɓi idan ya bayyana cewa abin da ya sayar ba haka yake sayar ma mutane ba ya ƙara masa yana da tsiya tun da ya sun shiga ne akan sham wannan cewa da ya yi ka sayar min a inda ake sayar ma da mutane matsayinsa matsayin sharadi kamar ta ce mu yi wannan ciniki da sharaɗin cewar farashin shine abin da ake sayarwa a kasuwa shi bai san kasuwa ba da aka yi sai ya zamanto ya bayyana abin da ya sayar masa da shi sama da farashin kasuwa ne idan ya koma ya gani a ya ce a wannan wayar nawa ka saya aka ce dubu arba'in dubu arba'in wannan aya kasuwa kowa ya sani ka je bai rufe za a ganta dubu ashirin ce to sai ya koma wajensa ya mayar masa da waya ya karɓi kuɗinsa ko kuma ya ya dawo masa da ƙarin da ya masa ya sayar masa da abin da ke shi ya sayar su na'am na'am no refund non refundable eh eh shine bai'ul bara'a kenan cewa ka ce masa shikenan wannan ni ban san da wani aiki ba kuma aka riga aka saya ciniki ya riga yayi dama ai asalin ciniki albat ne asalin ciniki babu refund babu warware ciniki babu warware ciniki sai idan abin da yake ya tabbata na aibi ko kuma sharadi da aka sanya za a iya tsayawa za a iya amfani da wannan sharadin a warware ciniki amma dama wannan shine asali a cikin ciki ba a warware shi sai da dalili far'un reshe min al-ghishi an yi an yi an yuzhira annaha tariyan annaha tariya mahlub majluba wa hiya qadimatun indahu yana daga cikin algus ya bayyana kan cewa abu ce wato sabuwa ce majluba ba a dade da kawo ta ba alhali ta dade a je a so a wajensa أو يدخلها مع ترك مع ترك مع تركة ليظهر أنها منها ko kuma ya shigar da ita daga cikin kayan gado don ya nuna ta daga cikin kayan gado domin idan kayan gado ne wani zai tsammanin kan cewa arhan ko saboda haka wata dabara ce zai yi don ya nuna kan cewa kayan gado ne nan kuma kayan gado ne yana daga cikin alfish yana daga cikin alhusu yana daga cikin algus almusarra wanda bai kawo ta ba wanda yawanci littafan fikihu sukan sukan bare mata sukan sukan sukan iya sukan tsayar mata da bani almusarra ko almuhabbala shine mutum yana da akuya ko saniya ko taguwa ko tinkiya mai yin nono sai ya kyale ta ba za a tafi nonon ba sai nonon ya cika yayi hantsa lokacin da zai kai kasuwa zai sayar to da haka mutum yana gani sai ya ɗauka mai hantsa ce idan ya je gida ya tatsu nonon idan ya tatsu nonon yana jira ta cika irin cikar da ce ta da sai ya gaba ta cika ba ta ga ya bayyana an ɓoye masa aini an masa ta duni to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manishtara shatan muhaffalatan wa huwa bi khairin nazarin in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wa sa'an min tamr wanda duk ya sai akuya wadda ake mata irin wannan tasriya ne wato aka daure hankalta dan ce aka daure nuran dan ce hankal sosai to fa huwa bi khairin nabari yana da mafi alkhairi na zabi guda biyu in ya so ya rike ta inda take in kuma ya so ya mayar amma tare da ita ya mayar da sa'i daya sa'i daya kwano daya na na dabino a wata riwayar min qamhin la samra na abinci wa sa'an min ta'am na abinci to jumhur sun yi riko da wannan hadisi a cikin wannan kesin bizzat amma hanafiya suka ce ya fada mai kiyaye tunda yayin da aka ce ya mayar da ita wannan sa'i kwano ɗaya na dabino da aka ce ya mayar ai ba daidai yake da ba daidai yake da madarar da ya sha ba inda madara ba mitiliya ba ce ko madara ba mitiliya ba ce madarar wannan ba lai take da madarar wancan ba ko da za a iya mai da ita mitiliya idan a ce kamar kwano ɗaya ce in aka auna inda aunan ya ce aka ce ya mayar sai a ce ya mayar to amma tunda ba a ce ya mayar da kwatankwacin madarar da ya tatsa ba wanda yake ita ce ya sha ita ya kamata a ce ya mayar dan haka wannan hadisin ya saba ma kiyasi sai ba su yi aiki da shi ba suka ce hadisin ya saba mai kiyasi alkiyas shine idan ya mayar da ita ya mayar da madarar da ya tatsa ko inda ya sai akuya ya tatsi madararta kuma ya warware ciniki wannan madarar da ya tatsa tunda ya warware ciniki zai karɓi kuɗinsa ba ta saba ce sai ya mayar da ita kace wannan shine kiyasi arraddu bil mithl mithlan bi mithl ko to sai suka ce wannan hadisin ya saba kiyasi saboda haka ba su yi aiki da shi ba na'am a ba eh to sun yi shiru akan ciyarwa sun yi shiru akan ciyarwa a ce ma ya ciyar da ita ya sannan ya tatsa kuma a ce bayan ya tatsu na farko ya ciyar da ita ya tatsa a ce tatsan na biyu da ya yi wannan tatsar a maimakon ciyarwar da ya yi a matsayin tasa yi to saboda haka ba zai iya tunda ya amfana da ita tana wajensa a matsayin tasa kwarai da gaske to wannan hadisin amma haka din ne ya saba kiyasi kamar da hanafiya suka ce na'am saboda me bai saba ba sallallahu alaihi wasallam to ya ake ka bayyana an ji ai ba za mu dauke shi bane wato kamar abin da ba za mu dauke shi bane kawai da imani sai an bayyana mana ne wata fuskar hankali su kansu ra'ayin nan ai masu in sun yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam amma suka ce maganar na la qiyasa ma'an nas eh to wannan raddi ne za a iya cewa ba a kiyasi tare da nafsi nafsi ya zo sai a ajiye kiyasi to amma haka din ne ya wannan hadisin ya saba ma kiyasi na'am abinda malam abinda su na'am abinda su ibn musamman da ibn al-qayyim ya daga cikin wanda suka yi raddi da hanafiya mai tsawo ko da ke bai na'am shi ma ya dauka ne daga manganin ibn taymiya akan wannan ita ce wannan hadisi ya dace bai saba kiyasi ba bal shine ainihin kiyasi suka ce saboda wannan madarar da ya tatsa gabaki ɗaya tasa ce gabaki ɗaya a cikin mulkinsa ta gabaki ɗaya ya same ta ne a cikin mulkinsa ina ne wanne ne ba a cikin mulkinsa ba na madarar an tara ta wadda aka tara ba tasa bace ko ba ta daga cikin zamanin baya ba yayin da take hannun mai sayar da mai sayar da ita ya kyale ta kwana daya kwana biyu bai tatsa ba madararsa ce ko mulkin sa ce kuma da ya tashi sayarwa bai ce to madara ta da ta taru ka dawo min da ita ba saboda yana so ya koya aibi ko saboda haka madarar da ya ɗiba akwai wanda take tasa ce bayan ya ta dawo karkashin zamanin to kuma wanda yake ta mai sayarwa ce kafin ta koma zuwa kan zamaninsa kuma akwai yadda za a iya tantancewa wanne ne nasa wanne ne ba nasa ba akwai hanya da za a yi kuma ga ma matsalar da ka kawo ya ciyar da ita shi alba'iu ya ciyar da ita da ya ciyar da da ya ciyar da akuyar wani abu daga ciyar wanda yayi ai ya tafi a maimakon madarar da ya samu saboda haka wannan bai kamata ya mayar da shi ba a maimakon abin da ya za a iya za a iya tantance wannan to duk saboda ba za a iya tantance wannan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da zai warware abin da zai kai ya zuwa ga rigima ya ce a mayar da kwano ɗaya na alkama ai kwano ɗaya na dabiru baki alaikum tunda an raddu bil mithl ba zai yi ba anan babu zancen ki babu zancen abin da yake hakan wato ba naka bane da za a ce ka mayar da shi duk da yake an san madara misliya ce za a iya samun madara wato lita ɗaya madara lita biyar madara lita goma to amma inda ya zama to kan cewa madaran nan ba a san wacce ce tasa wacce ce ya wacce ce tasa wadda ba zai mayar ba wacce ce ba tasa ba wadda zai mayar sai aka kawo hukunci da zai maganin rigima shine aka ce ya mayar da sa'i ɗaya na jirgin to akan wannan wato wannan yana da muhimmanci mu san duk wani abu da zaka ji an shi hadisi ya saba ma kiyasi to a fahimtar mutum in ka samu wanda yake da fahimta mai jirgi zai nuna maka hadisi nan da sabon ya ce ko wannan shine ka'ida shine akan haka yin shafi islam ibn taymiya ya rubuta littafin sa muwafaqat sahih al ma'qul al muwafaqat sarih al sarih al ma'qul li sahih al manqul cewa abinda hankali ya tabbatar da shi to yayi muwafaqa da abinda riwaya ingantacce ta tabbatar da shi duk abinda ya tabbata a nafsi to kuma ya yi daidai da hukunci na hankali lafiyayye amma zai jira shi sarihul ma'qul hankali lafiyayye ba hankali gurbatacce ba dan wannan hankalin su ya gurbace kamar yan falsafa yan falsafa an yi koyi an ga musu guba a cikin tunanin su dan ya wadansu ka'idoji wanda wannan kaidodi mai mafafin sanya su fahimci hankali a a sun gurɓata hankali to amma lafiyayyen hankali dole ya dace da ingantaccen nan akan haka ya rubuta littafi a kawai na'am a ya inganta ya inganta yanzu kamar kana jin maganganun hanafiya akan wannan kaga dai ga asalin da suke ganin ya saba ya bu wani abu ya bayyana gare su wani abu bai bayyana gare su ba kuma daga cikin abin da suka karfafa shi shine suka ce hadisi irin wannan wanda ya saba ma wato qiyasi idan wanda ya ruwaito shi ba a san shi da da fikihu ba to ba za a karbe shi ba saboda haka ba su karbi wannan hadisi ba saboda sun ce Abu Hurairah ne ya ruwaito suka ce da irin su Ibn Mas'ud ne wanda suke sun san fiqhu mai zurfi masu yawan fatawa sai a karba amma suka ce Abu Huraira bai shahara da yin fatawa ba wannan magana ce da ke gaskiya ba ta dace ma a fade ta ba amma dai sun fada saboda ko malamai suna kokarin yin abin nan to dan gida alaikum assalam na'am a dama mana akwai akwai sahabbai waɗanda suke wato masu waɗanda suke fatawa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam eh to gaskiya kace zaka yi hukunci a ce wane yafi wani fahimta bai dace ba gara in gara abin da ya fara na fahimtar ka faɗa abin da kake gani ba daidai ba a cikin fahimtar bisa kai magana a kansa zaka iya suka akan abin da ya fara na fahimtar ko a ce hujjojin da aka kawo a wannan ba su inganta ba ba ta da kan cewa wane ne ya faɗa kuma wane bai kai fahimtar wane ba wannan ai ba dalili ba wannan ba dalili kace wane bai kai fahimtar wane ba ko kuma wane ya shi aka sani ya dade akan wannan saboda ka duk abin da ya faɗa daidai ne kamar kes ɗinmu ne lokacin da muka je a biyu ke ana bayanin wannan taron da aka yi eh da galadanci ta kawo dalilai ta nuna kan cewar yara 'yan mata 'yan shekara goma sha biyar zuwa goma sha tara saba'in da biyar cikin ɗari a cikin waɗanda suka kamu da yoyon fitsari ɗan wannan shekarar ne saba'in da biyar cikin ɗari abinda take so ta nuna shine cewa ƙarancin shekaru yana tasiri akan kamuwa da wannan cuta sai wani ya zo ya ce to ni kuma na tattauna da bature bature wanda ya yi shekara talatin yana operation akan wannan bature ya ce wannan baya kawo tasiri wannan ba wato ƙarancin shekaru baya kawo tasiri ita ta kawo ta ce ga waki shi kuma ka zo ka ce wato kamar wato kamar kamar ka ce ya san gaibin DDM tunda ya faɗa maganar sa hujja ce to ai shine irin wannan an bar hujja an koma shaksiya an koma magana akan mutum ai ana karɓar maganar mutum ne ba dan shine wani ba ana karɓar maganar sa ne dan hujjar sa tana da karfi shine dan kowane ne ai zai iya kuskure komai zurfin saninsa in ya faɗi magana amma aka kawo hakika ta saba wa maganarsa sai a je magana sa ɗauki hakika ne saboda haka babu bukata wani ɗaliban ilimi ya kamata mu kula da wannan dan sau da yawa zaka gan aka zauna a majalisi ana hira akan yi hira akan wannan ai malam wane ya fi sanin kaza ya fi sanin kaza ai malam wane kaza ne kaza ne ai kuma duk wannan ba shi da amfani gara ai magana akan masail din cewa ai ku ga hujjojin da malam wani kaga wata hujja wani wata hujja wanda malam wani ya kawo ban taba jin wani ya faɗi wannan hujjar ba to irin wannan shine wanda za a amfana amma ka ce za ka yi magana akan ashkhas yawanci magana akan ashkhas sau da yawa ana yin magana ne da jahilci da zalunci baka sani ba ka zartar da hukunci ko kuma ka sani ka zalunci wani dan baka bashi haƙƙinsa ba saboda haka barin wannan shine aslam a yi magana a kan wato hujjoji ba a kan ashkhas ba na'am shi ne ke cewa amma maimakon wannan gara ka kawo hujjarsa akan magana ka ce wani faga malam wani faga abin da ya faɗa saboda kan kai da abin da zai rushe wannan ka kawo komai da dai wasu ai zai iya kuskure na'am eh shine abin da ya kamata kenan wato mu da- mu- mu- mu- yawanci wato kusan akwai ma- akwai manhajiya tana nan yanzu ta fito Allah ya al- Allah ya amintar da mu da ku baki ɗaya daga shiga cikin ta wanda ga baki ɗaya addini sun mai da shi magana akan mutane suna ga wasu jarh wa ta'dil akan manya manyan malamai da masu da'awa da kungiyoyin addini sai a ce wane eh a ce hisbiyun bid'i wane la ya'rifu shay'a wane bida'atuhu fil hadith musja haka kawai suke ta magana a kan mutane kamar kai ka ce wato su ne Allah suna hukunci sun mai da addini kuma duk shine wannan sanin waɗannan abubuwa Eh, kamar wata yarinya a lokacin akwai wata akwai wata ah, yarinya da yan Ingila su suka same ni lokacin ina Madina yarinya ce bazawara ba ruwanta da addini ita ko rufe kan nan nata ma ba ta yi lokaci ɗaya sai tana zuwa masallaci ta ji ana wa'azi shikenan ta dan sa ma yafi tana rufe kanta ta zo har ta soma koyon karatun alkur'ani sai wani ya zo yana so ya aure ta jirgin musu a masallaci cewa to ga wani ya zo yana so ya aure ta a a wanda ba a wannan masallacin yake ba sai suka ce a'a ki je ki same shi ki tambaye shi kafin kada ki yadda da shi ki same shi menene matsayinsa dangane da malam wani da malam wani aka gaya mata sunan waɗansu malamai ba ta san wani ɗin ba ba ta san ɗan ballan na ɗayan duk ba ta san su ba da ta je ta tambaye su sai ya ce ai malam wani shek bin baz ya ce a kansa kaza shek al-ufemin ya ce a kansa kaza ba ta san waye bin baz ba ba ta san waye ufemin ba ta zo ta gaya musu sai ya ce miki ya yaudare ki kada ki aure shi hizbi ne duk ba ta san ta rune sai ta je ta tambayi makwabci na makwabci na dan ingila ne a lokacin take ta tambaye shi shine ya bugo yake ce min wai da Allah ya me ya kamata ya ce ma wannan yarinya ya ce ta je ta sami iyayenta ta gaya musu su je su bincike a kansa in an tabbatar mutumin kirki ne kuma da shi sa ta je ta aure shi da ɗalibu wa ne ɗan masallacin ba ruwanta ɗan masallacin ba su za ta aure ba waliyanta bane tana da waliyi mujbiri tana da waliyi wanda yake nata wanda shari'a ta sanya shi zai aure da ta je tambaye shi ra'ayinsa ta kalifu wa ɗan fitinannu fitinannu ne ba ta san wane ne wai sai sai suka ce wai ta je ta tambaye shi akan Salman al-Auda da Safar al-Hawali ba ta san wane ne ba ta taɓa jin Salman al-Auda ba min aba'i al-awwali ba ta taɓa ji ba amma an ga mata saboda haka manhaji ne mai haɗari ku guje shi ku guje shi ku tsaya akan ilimi tsaya akan ilimi mutum ka nemi sanin a a a ka nemi sanin hujja kowane magana ta malami kafin kai tarjihi don hujjar malami ta fi hujjar wani malami ba don wani malami ya fi wani ba yanzu alal misali za ka haɗa za ka haɗa shafi'i da malik shafi'i almajirin malik ne kuma har shafi'i yana cewa na sanya malik hujja tsakanina da Allah ma'ana in Allah ya ce mu me yasa kai wannan ya ce a wajen malik na malik ne malik ne ya koya mu amma daga baya mai shafi'i ya je zo misra sai rubuta zabi ikhtilafu malik sabaninsa da malik sai ya saba ma malik har ake ganin almajirin malik ashab da ya ga abin da shafi'i yake sai ya ce a sujada yake addu'a Allah ka Allah ka dauki ran shafi'i in ba haka ba mazhabar malik za ta gudu za ta a misra fa ai sati ɗaya ba shafi'i ya mutu Allah ya karba addu'ar ashab ko da shi ma ashab din bayan sati ɗaya ya mutu ya bi shafi'i amma shi a lokacin me yasa ya gani yake yi yanda yanda karfin hujjar shafi'i take mutane duk za su shafi'i a kalima bayan kuma misra tun wato ilimin malik saboda zuwan su ibn al-qasim da ibn wahab sun kashe mazhabar lai wanda shine imamu ahli misr ya zama cewa mazhabar malik ake bi sai ga shafi'i da karancin shekarunsa dududu shafi'i shekarunsa nawa a lokacin nan bai fi shekara arba'in ba amma sai ga shi abin da ya tabbata na ilimin malik kusan kowa sai barin fatuwar malik yake ana komawa ana bin shafi saboda haka abin hujja ake nema kuma ɗalibin ilimi abin da ya kamata ya mayar da ka- da hankalinsa a kai kenan ba wani ba wani ba ba wani ba wannan taklidi kenan ba a shi kuma ba a taklidin mutane wanda kawai ake taklidin sa a cikin rayuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kowa ana bin ana bin hujjar da ya kawo ni ba shi ake bi ba Malam Ismail ai mana abuwa to albabu tasi babi na tara fil uyubi wal ghadn a cikin aibobi na abin sayarwa wal ghadn da kuma kamunga al ghadn shine wato a ƙara maka farashi fiye da yanda yake na kimarsa wa fihi faslan akwai fasali biyu al faslul awwal fasali na farko fil uyub akan wato aibobin abin saya abin sayarwa wa kitmanuha ghishun muharramun bi ijma boyewar aibi al haramun bi ijma da ijma'in malamai babu sakani dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ghasha falaysa minna duk wanda ya mana algus baya daga cikin mu ko menene wannan algus din mutum ne yazo zai sayar da alkama alkaman nan ya sanya ta a kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawo a cikin kasuwa yana hisba shi kansa dan yakan yakan yawo a kasuwa ya ga waɗanda yake suke yin wani abu wanda bai dace ba da ka'idar shari'a na ciniki sai ya sanya hannunsa karkashin kwandon sai ya ji danshi sai ya fito da hannunsa sai ya ce ma haza ya sahiba ta'am menene wannan ya kai mai alkama ya ce asabatu sama ya rasulullah ya ce ruwan sama aka sai ya taba shi ya ce halla ja'altahu fawqa ta'am kai yarahu nas me yasa baka sa a sama ba dan mutane su gani man ghashsha falaysa minna a wata ruwayar man ghashshana falaysa minna wanda ya mana alƙus baya daga cikin mu to kun ga wannan kasancewar an yi wa'i idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye abu da narko cewa baya daga gare mu to wannan yana nuna haramcin wannan aikin sannan kuma albus yana daga cikin cin dukiya ba da haƙƙi ba Allah kuma ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar junanku ta hanyar ƙarya domin shi wanda ya tashi sayan wannan abin ya saye shi ne akan cewar amintacce ne babu aibi a cikinsa saboda haka ya biya kuɗi akan a bashi mara aibi sai aka bashi mai aibi don haka kuɗinsa da aka ci da ya bayar na amintacce aka bashi mai aibi da wani haƙƙi aka ci kuɗinsa to kaga cin dukiya ne ba da haƙƙi ba don haka yake muharramun bi ijma ba wanda ya saba akan wannan wa fihi arba'u masail akwai masail guda hudu al mas'alatu al ula mas'ala ta farko fi shurubil qiyam bil aib shartan mutun ya tashi ne mahaƙƙinsa na aibin sil'a na wato haƙƙinsa ne nemi wato na wato ba shi haƙƙinsa yayin da aka sayar masa da sil'a mai aibi wa man istara sil'atan wanda duk ya sai wani abin saya fa waje da fiha aiban sai ya samu aibi a cikin ta falahu alqiyamu bihi yana da haƙƙin ya nemi haƙƙinsa na wannan aibin da ya gani bi shartaini da sharadi biyu al-awwal na farko an ya kuna aibu aqdama min at-tabayu ya zamanto aibin ya dade fiye da lokacin da aka yi cinikin idan aibin bayan an yi cinikin ne kaga ya koma kansa ko ya koma kan bamanin sa kamar alal misali mutum ya sai mota yana sayar mota sai ya bayyana kan cewa tana shan mai sai ya ji tana mix tana mix ana ɗauko flogi sai aka kan cewa tana shan mai saboda ka tashi ringi kenan to kaga a zahiri wannan a a idan ana yin cinikin ne idan ya bayyana cewar kafin cinikin ne wannan aibin ya bayyana to yana da haƙƙin ya tsaya ya nemi haƙƙinsa sabani in ya abku a lokacin cinikin ko bayan sa wala yakunu hadithan inda al-mushtari kuma ya zamanto ba aibi ne wanda yake fararre ba a wajen al-mushtari wajen wanda ya saya illa fil uhdataini sai dai a cikin uhda a cikin al'uhda wato damar da aka bayar na alƙawarin na wato mudda da aka bayar yayin a mutum yayin da mutum ya sai bawa ko baiwa bawa ko baiwa na garanti a waranti eh sai dai a cikin lokacin waranti a lokacin da aka bashi na haƙƙin ya tsaya ya duba ko aibi zai bayyana wanda ya danganta da irin abin su yanzu kamar idan mutum ya sai gida ai ba za a ce ya je ya gani ba cikin sa- cikin kwana uku idan wani abu ya bayyana na aibi ya zo a, yana da haƙƙin ya nemi haƙƙinsa tunda cikin sa- kwana uku aibi ba zai bayyana ba na gida yawanci za a ga uhudar da za a sanya muddar ta tafi kamar yadda za mu gani ko kuma bawa mutum ya sai bawa yawanci akan ce mutum ya ya ajiye ba wannan sati daya dan ya bayyana ko wani zai zo ya ta- a- ko ya bayyana cewa ba wannan guduwa yayi daga wajen iyayen gidansa saboda haka kaga haƙƙin waɗansu yara ce da shi kenan wannan aiki ne. an sayar masa akan cewa babu wannan illar tare da shi to wai to ta yaya za a gane aibin yaushe ya faru shine yace wa yurafu hudusuhu aw qidamuhu bil bayyina ana sanin wato faruwar aibin ko dadewarsa bil bayyina da shaida wato kaga a cikin wannan sai ka kawo shaida dan haka wani lokaci ake bukatar shaidar kwararru alal misali makaniki da zai ce a'a wannan aibin dama motar nan da shi aka sayi ta to ba za a karbi yawanci a cikin bayyana irin wannan ba a karɓar shaidar mutum ɗaya sai shaidar mutum biyu aw bi ijratil mahkumi alayhi ko kuma da yarda da amincewa itirafi ikirari na wanda aka yi hukunci a kansa shi alba'i kansa ya zo ce eh gaskiya wannan aibin ba sabo bane da dadi au bil iyan ko kuma a gani baro baro baro baro a gani kamar mutum ya sayar da an sayar masa da an sayar masa da mota ashe kayan sata ce sai ya zo ya bayyana kan cewa kayan sata ce shi da ta zo ta tabbatar cewa kayan sata ne kirikiri a gani fa in lam yurad bi shay'in min zalik to idan ba a samu san idan ba a san da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ba aibi ya faru ba san lokacin da ya faru ba babu shaida ba itirafi ba mu'ayana da gani ilkurkuru to yaya za a yi sai ce waqtulifa waqtalafa al-ba'i wal mushtari fi qidamihi da wanda ya sayar da mai saya shi sabani fi qidamihi akan dadewarsa wa hudusihi da faruwarsa nazara ilaihi ahlul basar basar to ma abuta basira ƙwararru a wannan fannin sai su duba su gani ma'ana kowanne yana shi albani yana cewa a'a ni na sayar maka mota lafiyayya wannan aibin a wajen ka ya faru shi kuma yana cewa ni motar nan dama can haka take a haka na saye ta wannan aibin da daɗe ne ba zai yiwu a ce a waje na ya faru ba to sai a yi amfani nazara ilaihi ahlul basar ma abuta a wato a duba duba ba wai na bugun kasa ba ma'abuta basira ake nufi wato ma'abuta khibra kwarewa sai su duba wa nufida al-hukm bima yaktabi qawluhum kuma ana zartar da hukunci da abinda maganar su ta zarta ta hukunta sawa'an kanu muslimina aw nasara daidai ne ma abu kwararrun ko musulmi ko ma ba musulmi ba ko nasara saboda haka kaga shi yasa yawanci yanzu kaga idan aka samu abu aka ce a je wajen likita ya duba waɗanda sai su sa sharaɗi ya zamanto musulmi alhali ko ba sharaɗi ba ne ƙwararre na pro eh professional ake duba ƙwararre ne ya zamanto ƙwararre ne amintacce sab na adali wajen ayi idan ya zamanto ba a tuhumar sa addinin sa ba ko shi ne suke cewa adali ba yanzu kaga nan ai ba su wani adalci ba ba su faɗa adalci ba yawanci suna faɗan adali idan ya rafe da zarurat zarurat kamar abin nan zubar da ciki kamar shan azumi kamar za a yi hukunci a kan mace shan azumi kaga saboda tsare addini ne abinda zai samu ƙa'ida addini ko abinda zai kai a ce a zubar da ciki to sai an amintar da mutum ko kuma irin wannan dai wanda yake ana buƙatar wanda yake ba a tumarsa a addininsa da yanzu kamar aka ce ma mace ana shakka za ta iya shan azumi ko ba za ta iya shan azumi ba aka nemi hukunci aka nemi shawarar ƙwararrun likita shi ƙwararrun in ba musulmi ba ne azumi bai dame shi ba ta azumi ta tsaye haddin Allah bai dame shi ba saboda haka ba ana tuhumarsa akan wannan za cikin irin wannan akan shakanta ya zamanto adali kuma haka ma ko da musulmin ne amma fasiki watakila shi kansa baya azumin saboda haka rashin azumin ba wani abu ne a wajensa haka shi yasa aka shaddanta adalci fa idan lam yujad idan lam yujad ghayruhu nasara amma da sharaɗin in ba a samu wani in ba a samu wani su ba wa illa idan kuma aka yi in kuma wato a idan ya zamanto ba a samu idan ya zamanto ahalul basar suka kasa zartarwa an yi igata ba bayyana ba itirafi ba mu'ayana babu ahalul basira waɗanda za su yi hukunci duk wannan ya rasa an kasa to yaya za a yi yace halakal ba'i'u alal bat fi zahiri min al sai mai sayarwa sai ya rantse alal bat a bisa yankewa a cikin abin da yake zahiri na aibi yace na rantse da Allah na sayar maka da wannan abar akan cewa ba ta da wani aibi na zahiri da abin da ya sani ke wa ala nafil ilmi fil khafi amma abin da yake boyayye a bisa na fil ilmi a boyewar ilmi kuma ban san tana da wani boyayyen aibi ba wato ya yanke cewa ba ta da shi ba wai ban sani ba ban san tana da wani aibi na zahiri ba a'a ba ta da wani aibi na zahiri kun gane bambanci tsakanin biyun ku domin kaga zai iya yin zai iya bada mutane yayi dungo in yace ban san tana da wani aibi ba na zahiri wato akwai aibin amma shi bai sani ba amma ya ce ba ta da shi kaga ya yi hukunci amma wanda yake na batini sai ya ala na fil ilmi kuma na ba ni da wani ilimi ban sani ba cewa tana da wani aibi a boye wa qila ala nafil ilmi fihima a kauli wani kauli kuma aka ce zai rantse ne akan korewar ilimi a cikin duk guda biyu zahiri da batini yace ban san tana da wani aibi ba zahiran wala batina wannan kauli na biyu wani ka kauli na farko ya fi mubalaga wajen tsarewa wajen tsara haƙƙin mutane wala hu raddul yamini alal mushtari yana da haƙƙin ya raddin rantsuwar akan shi wanda ya tace ba zan rantse ba ni dai ba ta da wani aibi haka na sayar maka lafiyayya amma ba zan rantse ba akan abun duniya za a sani rantsuwa ita ni ba zan yi rantse ba zan rantse ba yace in kai za ka rantse ka rantse waqtulifa to idan aka yi raddin rantsuwa akan mushtari sai aka yi saɓani hal ya halifu alal bat zai rantsuwa ne akan yankewa akan tabbatar da abu a bisa a yanke au alal ilmi ko kuma akan sani ya ce a sani na ya ce wannan wannan abin da na saya tana da aibi ko kuma wannan abin da na saya na san tana da aibi na san tana da aibi tsoho shine alal ilmi wa in ikhtalafa fi wujudil aib fala yamina ala al-ba'i amma idan suka yi sabani akan cewa ko akwai aibin ko babu aibin to babu rantsuwa akan al-ba'i akan shi wanda ya sayar wa ala al-mushtari ithbatul aib shi al-mushtari shine zai tabbatar da aibin sun yi sabani akwai aibin ko ba aibi kamar tana mix su yi saɓani ya ce a ai tana mil don haka ta sha mai ta ci ringi ai saɓani babu shaida babu iya shirafi ahalul khibra su zo su duba su ce a'a wannan ba ring ba ne wannan man da aka sani kawai fetur ne wani kuma ce a'a ba fetur ba ne flogi ai saɓani kan cewar aibin da ake da'awa shine cin ringi to ana saɓani akwai ko babu to a nan wajen wa alal mushtari isbatul aib almustari wanda yake ya saya shi zai zo ya tabbatar da cewa akwai aibu to kun ga wannan na farko sharadi na farko shine qidamul bayt yanzu a qidamul aib ya zama to aibin da dade ne tun kafin ciki sharadi na biyu an yakuna almushtari lam ya'lam bil aib hina tabayu ya zama to shi wanda ya saya mai sayan hajar bai san akwai aibu ba a lokacin da aka saya imma li annal bai'a akatamahu imma saboda shi mai sayarwa ya koya aibin wa imma li annahu mimma yahfa inda taqlid ko kuma aibi ne wanda yakan koya yayin jujjuya sil'a ba lalle ya bayyana ba fa in kana mimma la yahfa inda taqlid idan aibi ne wanda baya koyuwa a lokacin jujju a lokacin bude a batsaye kamar alal misali ya sai riga amma riga tana da mahu kaga zai wahala in ya bude riga ba zai ga wannan mahon ba fala qiyama bihi to ba zai ba shi da haƙƙin ya ya tashi ne haƙƙin sa da shi wa kadhalika la qiyama bi aini bi aibin yastawi fihi al-jahl bihi yastawi fi al-jahl bihi fi al-jahl bihi al-ba'i wal mushtari haka zalika ba shi da haƙƙin ya nemi wato ya nemi haƙƙinsa na wato neman eh, wa- wato ba- ba- ba- ba- ba- ba shi da haƙƙin neman ah, wato warware ciniki na ai- saboda aibi yaci- a cikin aibin da da mai sayarwa da mai saya duk daidai suke wajen ja- wajen rashin saninsa yayin da aka saya kamar misali aibi eh, kamar misali a mutum ya je a a ya ce ka tsusi fi dakhilil khashab kamar tsutsa a cikin itace kamar mutum ya je ya sai gida lokacin da ya je ya sai gida sai daga baya almustari sai ya ga katakon kofa ko katakon silin sai ya ga gara na fitowa a ce eh sai ya ga gara kai a cikin fa- katakon kofa bayan wani lokaci kaga wannan abu ne wanda yake ba yadda za a yi shi alba'u ba lalle ya iya sani ba ko ba lalle ya iya sani ba sai dai idan ta bayyana ne a lokacin sa amma idan bata bayyana ba sai daga baya zo ya bayyana to kaga da shi ne sayarwa da shi ne saye duk daidai suke wajen jahilci da samu da afuwar wannan aibin a ciki to idan a dan haka sharadi na biyu ya zamanto shi almushtari bai san aibin ba amma idan ya san da aibin ya saya a haka to kaga ba kamar ya yarda da shi ne dan haka ba shi da haƙƙi daga baya ya zo ya ce a rawar ciniki saboda aibi to ta yaya za a yi a san kan cewar ya san da aibin ya yarda da shi waye zai tabbatar da wannan idan aka yi saɓani idan aka yi saɓani cewa almushtari ya san da aibin ya saya a haka shi kuma almushtari ya ce bai san da aibin ba lokacin da ya saya wane ne sahibul qawli alqawlu qawlu man na'am na'am akwai tafsir aha jali eh eh eh eh amma to ai idan jali ne gaskiya ne idan ji Allah akbar Allah